أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidin sabilul guda ga wanka tare da magaram inda muke gabatar da littafi na al'adabar mufrad na wani malami na al'imam al'amirin mumini na fil hadis muhammadu bin ismail wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau muna ranar ladi nawa Sha biyu ga watan rabi awal shekara ta 1446 kenan yau rabonmu da mutuwa imamul buhari shekara nawa 2000 ya rasu 256 bisan sankansis muhammil katsan bensis nawa kenan mil mil cent quatre-vingt-neuf mil cent quatre-vingt-dix maza sun ta yi ma kana lillahi bakin ka kuma duk duniya musulmi ana karanta littafin shi irin su sayi buhari da littafin shi na tarihi da sauransu dai gaba daya muna wani babe muna wani babe babe na nawa muna babe na 333 babe turwa santaran turwa babe turwa santaran turwa kaulin rajul faɗan mutum da zai ce wai lakaitanka an iya kalmar nan ko ba an yi ta ba mun yi ruwaya ta wannan baba mun yi ruwaya ta harko mun yi ruwaya ta ruwaya ta harko da ta bi muka yi yanzu mu tashi ruwaya ta 777 hadisi na 774 eh wanda muka ce zancen hawarij ko hadisi na nawa 774 na hadasa na aliyu na ne ko? to karanta ruwaye
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن حذيب بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل أجرا a'a
أي صدقة a'a ba nan ne wani ina zama tashi 700 yau ya dai mabiya kasi ka sani na ƙasa ƙaunin rajul lirajul wailak mun kare wannan ruwa zan mu tashi nan na wannan zan mu tashi sassan sakatos lawa wa abi kan yana hadasana قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو زبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بجعرانة بجعرانة والتبر في في حجر بلال وهو يقسم فجاءه رجل فقال اعدل فإنك لا تعدل فقال ويلك فمن يعدل إذا لم يعدل قال عمر sake ne
ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل yawa قال عمر أعد يا رسول الله أضرب ala umar sake ne قال عمر دعني يا رسول الله أدرب عنق هذا المنافق فقال إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السحم من الرمية ثم قال سفيان قال أبو زبير سمعته من جابر قلت لسفيان ورواه قرة عن عمرو عن جابر قال لا أحفظه عن عمرو وإنما حدثه أبو زبير وإنما حدثنا وإنما حدثناه أبو زبير عن جابر
wannan ruwaya baitin ta zo na adab nufrat ruwaya ce imam muslim ya huddota ruwaya ce sahihiya ta zo guri da dama buhari ya kata nan a shahid inta na kalmatu wailak a cewa mutum amma dai kuma ruwaya ita ce take mu bayanin asalin ai hawari kenan anan za a samu asalin wata firka ta cikin musulunci da ake ce musu hawari yana a wannan hadisin yana wani fasarta shi za mu ɗauko tarihin hawari yana wannan hadisin ruwaya ce ta kakan hawari jawa wanda shi ne ya fara wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a tsagiranci shi ne kakan hawari jawa kenan daga nan in ka ɗauko shi za ka ga bayanin da annabi ya ce dama suna zawa kenan mun fasa tarihi sai mu ɗauko tarihin hawari yaushe ne suka bayyana kuma yaya ne halayensu kuma yaya ake gane su kuma suwa ne ne hawarji a duniya mutu yanzu hadisi ya ce hadasanawa hadasana aliyu hadasana sufiyan ko wanda sufiyanu sufiyanu sauri ya ce hadasini abu zubair wane? abu zubair daga nan shi kuma sai wa an jabir wani jabir jabir dan abdullahi al'ansari yana daga cikin matasan sahabbai ansar ne ƙala jabir ya ce kanin rasulu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kanin rasulu ne manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ne ya kasance kenan shine kanin rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yoshe yawmul hunain ranar yakin hunain ko kuma yawmul hunain ranar da aka yi hunain hunain mun sha bayanin ta yaki ne wanda aka yi shi bayan fatahul makka inda musulmi suka yi alfahari inda Allah ya jarumce su to ba wannan muke ba a ƙarshe dai a gaza wata hunain daga baya nasara ta koma hannun musulmi musulmi suka samu nasara baicin jarraba da aka musu dalilin alfahari da suka yi sun samu nasara kuma a wannan yaƙi na hunain sun samu ganima da dama kenan shi ne ce annabi ya kasance ranar hunain bi irana a wani guri wanda ake ce mai irana shi wannan abin da zan waɗi an yi shi ne goma ga watan shawwal hijira tana da shekara takwas goma ga watan shawwal hijira tana da shekara nawa takwas bayan an kuma daga gaza watan hunaini aka yi iskar aina a jirana akan raba gani mai yaƙi a nan inda ake raba gani mai yaƙi shine sai ce ma wa tubur fi hijiri bilal in aka ce tubur dutsen zinariya wanda ba a narkar da shi ba zinariya da ake zuwa yanzu ana zuwa can ana kamo ana ɗauko zinariya ba duwatsun nata ne ake ɗaukowa ai ba a narkar da shi ba to shi ne tubur kenan dutsen zinariya wanda ba a narkar da shi ba aka yi wata wannan wani abu ko tamma ko wani abubuwa kenan wa tubur fi hijir bilal da dutsen zinariya a cinye bilal babban ladani wa huwa yaqsim annabi yana raba ganima ali bin abi dalib ne ya ko ganimai ga kuma tilin zinariya dutsin zinariya a cinye bilal ana rabawa a ba wannan a ba wannan ana tsakar rabon nan faja a hura julun sai wani namiji ya zo gurin annabi wugin raba a ruwaye a bisa idul kudiri ya waɗi sunan namijin kowa in mun karanta da sai mu ɗauko can ruwaye faja a hura julun sai wani namiji ya zo faƙala sai ya ci i'idil i adalci ya manzan Allah ta yi shi shi ne farawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsagiranci kakan hawa rijawa ta i'idil fa innaka la ta'dil i adalci ba kai ba kai adalci ba sak dan da wata ruwaya da da ya tashi tsagiranci ma da wata ruwaya ta abubakar ta ya muhammad la araka adalta fi kisma bai ce ma ya rasulullah ta ya muhammad ban ga ka ba kana adalci a cikin rabon da kake eh kaga wannan babban shege ne ga wata ruwaya ta yi kadara aitu ma sana'ata kadara aitu ma sana'ata daga can yayi shi fili haka sai ce kadara aitu ma sana'ata naga abin da ka aikata ya Muhammad sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ma za sana'atu bi na aikata qala lam araka adalta ba mu ga kai adalci ba ga ruwaya Abdullah bin Mas'ud sai ce ta mai inna hadhihi alqisma ma uridu biha wajhi Allah wannan rabon da kake ya Muhammad baka yi ba ga bakin shi ta wannan rabar da yake baka yi shi ba don neman yadda Allah ka san dai ayyukan ya tsigirin ci shi ne ce ya muhammad ya ce idil i adalci fa innaka la ta'dil annabi ban kana adalci ba kasa ba ayi duk da ke a ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi an wa Musa an cuci Musa yayi hakuri ni ma na yi hakuri amma da ya yi ta'adalci faƙala sai annabi ya cewa wannan mutum wai laka kai canka kamar ya adil izalam a adil wane ne zai adalci idan ni ban yi adalci ba ni da mai sama ya yarda da ni ya aiko ni to in ni ban yi adalci ba wane ne zai adalci shi ne ne ce faman ya adil wane ne zai adalci izalam a adil idan ni ban yi adalci ba annabi ya mai dadin ala umar umar bin haɗab yana kusan sai ce da'ani ya manzan Allah a barni da'ani ya rasulillah ya manzan Allah barni adribu unku hadal munafiq um bige wuyan wannan munafikin ya manzan Allah barni adribu unku um bige wuyan wannan munafikin fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabban da suke gurin inna haza kun ga wannan mutuma inna haza kun ga wannan ma a ashabin lahu yana tare da wa'ansu sahabbansa kenan yana da wa'ansu almajirai da su zo baya aw fi ashabin lahu ko kuma yana cikin wa'ansu sahabban shi kenan inna haza shi wannan wanda ya wannan magana ma ashabin lahu yana tare da wa'ansu sahabbansa kenan yana tare da wa'ansu almajiransa kenan yana da wa'ansu almajirai wanda su zo baya masu irin halin shi aw fi ashabin lahu ko kuma yana da cikin wa'ansu sahabbai nashi ya ƙar'unar ƙura'ana suna karanta alƙura'ani la yi ja wuzu taraƙi ya kom alƙura'anin ba ya hucewa maƙogwaransu ya ƙar'unar ƙura'ana suna karanta alƙura'ani ƙura'anin ba ya hucewa maƙogwaransu ya murƙuna min addini suna fita daga addini kama ya murƙu sahami min ramiya kamar yadda in an halba kibiya ba ta dawowa ai amma ɗamin shi ko ka kalli ba kamar yadda in ka san ka halba kibiya in ta zo cat in ta keta abin da ka halba in ta wuce ai baka ga alama inda kai halba ko baka ga alama shi ne ma kenan wai misali in su ya murku da min addini suna fita daga addini kamar ya murku sa min ramiya kamar yadda ka san in ka halba kibiya ta je tattake abu ta wuce bata dawowa to haka bu su dawowa da wani dalilin wannan kalmar malamai suka ce aqidal khawarij kansa ce in ta shiga mutum da waya barda in ka ɗauko aƙidar hawari da wuya ka bata sun makala sufiyar sai sufiya ne ce ala abu zubair abu zubair ya ce sami ita wannan ruwa ya naji ta mai jabir daga jabir ƙultu li jabir na cewa ƙultu li sufiya na cewa sufiya rawahu ƙurra ƙurra ma ya kawo wannan ruwa ya daga amuru ɗan jabir ala ya ce la a hafi zahu ba hadice wannan ruwa ya ba daga amuru amma dai inna ma hadasnahu na hadice wannan ruwaya ne daga gurin Abu Zubair wanda ya kata da gurin Jabir fasara hadisi to wannan hadisin kenan shine asalin suwa hawarijawa suwa hawarijawa kuma wane ne wannan wanda yayi tsagerancin sai mu koma da koyar ruwaya hadisin da yazo Buhari da Muslim daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri a nan wancan hadisin sai ke cewa baina ma na halu a bisa idul hudri ke cewa baina ma na halu inda rasul sallallahu alaihi wasallama wata ran muna gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yaqsimu qisman annabi yana raba raban ganima atahu zu huwai sarata kai sunan shi zu huwai sara zu huwai sara sunan shi garwa sai idul abisa idul hudri sai wadu sunan shi yace atahuwa zuhuwaisara sai zu huwaisara bisa zu al huwaisara atahu zu huwaisara sai zu huwaisara ya zo wa huwa rajulun min bani tamim shi kuma wani mutum ne na bani tamim kaga wani ruwa ha'a wadda ma wace kabila yake da ya zo faƙali sai ya ce ya rasulillah ya ce ya manzan Allah e edel annabi ɗi adalci faƙala sai annabi ya ce wa zo huwai sara wai laka kai canka wa man ya adil izalam a adil wane ne zai adalci idan ni habban ya adalci ba ni da mai sama ya yarda da ni ya aiko ni ya zaka ce in yi adalci waye zai yi adalci idan ni ban yi ba annabi ce mai karhibta wa hasilta ka taɓe ka yi asara illam akun a adil in dai hanni ban ne ban yi adalci wata waye zai adalci a nan ma faƙala umar kamar yadda muka karanta wannan ruwayi sai umar bin haɗabi ce ya rasulillahi ya manzan allah e izalli ba ni izini fa adrubu unquhu in bige wuyansa faƙala sai annabi ce da ahubar shi fa inna lahu ashaban yana da wa'ansu almajirai da zai su zo baya duk karni karni za su rika bayyana sai yana da wa'ansu sahabbai almajiran shi kenan shi wannan zuhuwaisa su wannan mutanen alamar su ya haƙiru ahadukum salatahu ma a salatihim in ka gansu ɗayanku zai rena sallar shi da sallar su kaga in ka ga yanda suke sallah kai zaka rena taka mutane ne masu yawan tashi su kwana suna sallah in ka ga gwiwowinsu habbata ɗaukansu hannuwansu nan kamar gwiwa idan kuka gwiwa rakumi ko ai gwiwa rakumi ka zaga alamar kaushi na zama ko to gwiwon shakas gwiwon shakas don kwana sallah da siffa shi ne ce idan ɗayanku ya ga sallar su zai ranawa zai ga kai ni ba sallah ba nake tun da musu banci kwana suke suna sallah eh wasu yamahu ma a siyamahu idan kuma ka ga yadda suke azumi rayuwarsu kullum azumi suke zakare na kai azumin ka sai ce ya qara'una alqur'ana wa la yajawizu taraqiyahum suna karanta alqur'ani amma dai wannan qur'anin baya hucewa makogoran su yamruquna min ad-dini suna wuta daga addini kama yamruqu sahamu min ar-ramiya kamar yanda kibiya in an halbata ba ta komawa dogon ruwa ya ce wannan a ƙarshe ya ce ayatuhum yadda za ku gane su daga baya ai ba an ce ba yana da almajirai shi wannan wanda ya yi tsagerancin ai an ce yana da almajirai ko sai aka ce ayatuhum ayar da za a gane su sun zo rajulun aswadun da kwai a cikinsu wani mutum baki irin ihda udidaihi ɗaya daga cikin damtsan shi misal sadayil mar'a da kwai wani ɗan nama kamar tudun nonon mace haka nama ya bunsuru shi ne ce au misali bid'atin tadardurin kamar a cikin damtsan shi daya za a ga wani dan nama ya bullo haka kenan a zamanin in suka huto kenan sun fara bayyana ne ya kurju da alahi ne firkatin minan nasi za su huto a wani lokaci da an sami wa'ansu firka na musulmi tsakankanin su ba su zutuwa ƙala abu sa'id sai abu sa'id al-khudri ya ce fa ashhadu na shaida anni sami'tu hadha hadisi na ji wannan hadisin min rasul sallallahu alaihi daga ma'aikin Allah wa ashhadu abu abu sa'id al-khudri da shaida anna ali bin abi talib qatalahum ali bin abi talib shi yake su wa ana ma abu ni kuma ina tare da ali a lokacin da aka yi yakin khawarij aka kare sai ali ya san wannan hadisin sai ya ce a wannan wanda aka kashe aje a daga kowa a gaba mai wannan alamar aka bi wanda aka kashe ɗaya ba ɗaya aka ɗaga sai aka samu shi a rinda ciki ma aka samu shi kamar ɗaya yana basa ɗaya aka samu shi aka ture shi ne aka sabbaci an kashe shi yana kwanci haka rera kuma wani ya faɗo mai haka aka ture wannan sai aka gan shi aka ɗaga aka a damtsa na shiga alamai daga wata ruwa dama yace akan kuma alama ya kan nuna mace kuma gashi ya to haka aga wannan ana sai dina ali yace alhamdulillah na gode wa Allah da ba musulmi ne bane haka tunda kwana sallah kwana azumi suke kenan shi ne abi sa'ud hudi da ya ka arwa shi sai ce qatalahum wa ana ma'ahu ali bin abi talib ya yaƙe su ni kuma ina tare da ali fa amara bi zalika rajul faltumisa yace a cika cikin jama'a a nemo mai wannan alamai aka je aka samo shi fa utiya bi aka samo shi hatta nazartu ilayhi na diba naga alamar da annabi ya faɗi ala na atil nabiyyi allazi na atuhu aka ganshi a bisa alamar da annabi ya alamantar da shi mun gane wannan ruwa tawa za a bi sai dodigo to su waye wannan mutane to su hawariyo suka bayyana farko bayyana su dai a ina zamanin zamanin a zamanin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin annabi yana raba ganima ta ta hune inda yayi tsageranci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam i adalci ko kaga tsageranci yake tsageranci to ai anan annabi da Umar yace zai sare mai kai annabi yace mai mi barshi yana tare da wa'ansu almajiran shi suna zawwa kuma zawwar da suke kamai karni karni ne kamar in suka zo aka yaƙe su gaba masu zo gaba masu haka ake tafiya mun gane sai ya ce amma dai bayyana su ta farko za su bayyana a cikinsu da kwai wani namiji namijin a damtsan shi za a ga kamar wani nama ya bullo kamar kan nuna mace to in aka ga wannan kenan wannan sun fara bayyana kuma in sun bayyana za su bayyana ne ana gardama tsakanin turkoki guda biyu na musulunci sai zamanin ya zo sai suka bayyana wani zamani ne mun yi bayani a karatun wata amma zama ja baya shi daular musulunci amma dai a wannan karatun kan kafaɗe shi ana ɗora magana a zai da kirawa ne wa kafu amma shajara bai na kuma abu zai da kirawa ne mai risala mu kada ba ce wa kafu amma shajara bai na kuma ka yi shiru a bisa abinda yawa kana tsakanin sahabai ba ke rijiya ba gurin wasan makaho ne abin ya fi karin ka duk abin da ya wakana tsankanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwa annabi annabi ya san abin da zai wakana duk ya gaya musu duk ya musu jirwayi da kamar wanka kamar yace wani za a kashe ka ko wani za a ma kaza ko wani za a ma kaza kenan annabi duk ya wa sahabbai jirwayi da kamar wanka na wannan fitin da za ta zo ita ce malaman tarihi suke ce mata fitinatul kubra to fitina a musulunci fitinatul kubra shi ta fara yashtahara fitnatul kubra fitnatul kubra a musulunci ta fara a zamanin khilafal usman bin affan zamanin khilafal usman bin affan aka samu munafikai da yahudawa da makiya addinin Allah duk suka shigo addinin Allah don su rikita addini sai suka zo suka tare a madina garin manzo suka tada rikici to a cikin wannan tada rikicin ne har aka samu aka kashe halifa usman bin affan zan mu tarihi sama sama a wannan a wannan rikicin aka yi aka kashe usman bin affan halifa nawa na uku radiyallahu anhu to da aka kashe halifa usman bin affan halifa na uku to an kashe shi kuma gari duk madina suwaye a ciki mutanen karkara mutanen munafukai yahudawa dukkan yanzu da kaga ana musulunci makirci da ƙasa to irin wannan abu kenan duk sun zo sun tare a madina amma dai duk munafukai da yahuda yahuda sun shiga da wane ne duk sun tare sun shiga musulunci su ko ba musulun ba don su cutar da musulunci sai suka tare yakin gida har wani dalilin wannan a kashe usman to kaga nan ma kan wannan fitina ta zo a kashe usman kin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga usman ya ce kai kashe kaza a shahidi to ka je yanzu dauki abin kamar kana ganin shi kamar kulle an kashe wa an kashe usman kuma wanda sai kashe usman fitina ne a gari ko to an kashe usman sai sahabbai suka kasa abubuwan kenan sai wa sahabbai yawa a madina a ji a ce wani dauki halifa da abu manyan sahabban nan a ce wani dauki wannan wa dauki a ƙarshe dai sai ali bin abi dalib manyan sahabban suka tilasa ali bin abi dalib ya dauki amirul mu'minina tunda ba president in ana so ai a saita abu dole da shugaba sai aka tilasa Ali bin Abi Talib mai sabai suka ce doki khilafa sai Ali bin Abi Talib ya doki khilafa to Ali bin Abi Talib ya doki me khilafa to Ali bin Abi Talib ya doki khilafa sai mushkila babba ta zo mushkila da ta zo anan sai wa'ansu daga cikin sahabban sai suka ce sai an gudo waɗannan waɗanda suka kashe Usman an yi kisasi an kashe su kun gane suka ce sai yi sai an hudo waɗanda suka kashe usman waɗanda suka je akan wannan da kai ma'awai ɗan abu sufiya ma'awai bin abu sufiya lokacin na shi gwamna ne nawa na usman ba a madina da yake yana sham yana siri ta yanzu to shi ma ma'abu bin abu sufyan ya ce sai an hudu waɗanda suka kashewa usman bin affan daga cikin wanda suke garin madina su ɗalha su zubair su ma suka ce sai an hudu waɗanda suka kashe usman shi kuma hikima ali bin abi dalibi sai ce yanzu ka ayi wannan magana a bari har komi ya zamna saboda an cika madina ko ba a babbance ɗan duba da ɗan kabewa in aka ce a kamo wannan a kashe a kamo wannan a kashe a kamo wannan a kashe abin ƙara ƙara ƙara rikicewa zai kenan kaga anan bangare bi kowa da bi eh shi siyasa ali ce ka ayi yanzu me yasa ali me yasa ce ce kai wani radiyallahu anhu saboda ai fitina ce ta zo tana gani da ka hau mulkin kace kai kaza kai kaza zaka ƙara agrade in fitina su kuma suka ce kawai sai an hudu ai shine a nan tarihin can inda Talha da Zubair suka suke suka kutama daga Madina suka iske ummul mu'minina Aisha ko a dan aka je aka yi gazawati Jamal da sauransu to wannan shi yasa shi Muawiya bin Abu Sufyan shi Muawiya bin Abu Sufyan bai ce ba khilafa yake so shi kawai dai ya ki wa Ali bin Abi Talib mubaya'a na shine shugaba me yasa ya sa sharadin sai sai an hudo waɗanda sai kashe Usman ko ma'awiya ummawi ne usman ummawi shi ko dama wanda aka shewa ne faqad ja'alna li walihi sultana ne ai yana da haƙƙin ya hudu haƙƙin shi kenan nan sai kaga kenan deja an samu mi rabuwa kai ta farko bai ta an gama da usman zunuraini sun kashe shi munafikai da suwaye da suwaye kenan kaga musulmin su ma sun samu rabuwa kai ta nawa ta farko da waɗanda sun karawa ali bin abi dalib a madina shine khalifa da kuma waɗanda suka ce a'a ban mu ma mu baya'a sai an hudo waɗanda suka kashe Usman an musu haddi jagora abin muka cewa ne ma'awu bin Abu Sufyan su Dalha su Zubair da sauransu to anan ne aka yi tai aka yi tai sama sama ha aka yi mawqi'atul Jamal yaƙin Jamal anan a ƙarshe yaƙin yaƙin Jamal da aka yi shi ma musulmi da tsankanin suka yaƙin inda hadda ummul mu'minin Aisha tunda ummul mu'minin Aisha duk ita ma wannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata jirwaye da kama wanka daga baya duk ta gane tunda a yakin jamal ai mai bayani shi a ƙarshe yakin jamal da aka zo ita Aisha ai sulhu akai akai sulhu aka ce a mai da Aisha munafikan kamar zo in ka zo yakin jamal ko yakin jamal yakin jamal da aka zo musulmi ne ko suka hoto ga kote guda da su Talha da Zubair ga kote guda a ce Ali bin Abi Talib da mutanen shi kaga ai bai ba wa kafu amma shajara bainahu to a yakin jamal sai aka zo aka yi sulhu aka ce kowa ya koma gida annan ma ko munafikan sai su shiga sojojin ali su shiga sojojin wancan a ƙarshe yaƙin jamal sai aka yi sulhu aka ce a kowa ya koma gida aisha su dalha su zubair su koma ina makka ko madina aliyu ya ya koma kowa koma lokacin nan shi ali da abin yayi zahi ya doke asimai kamar ya doke kafital inta musulunci ya maida ta iran to a nan kama an zo a gaza wata jama'ar an ce a yi sulhu sai munafikai suka ce to in aka yi wannan sulhun ma mu hota kare a kanmu mun gane sai suka ce in muka bari aka yi wannan sulhun muta kare a kanmu mu ta da yaki ya za su ta da yaki ai yakin da yaki ai gaba da gaba ne yaki to ga wancan sojojin ga wancan sojojin kowane ba guri ɗaya ba suke amma dai nesa da nesa suke sai suka ce mu shiga can kuma mu shiga can in dare tsakar dare sai mu fara kishin junanmu mu rika cewa sun kamu hari can ma mu ce sun kamu hari babu ake yawa musulunci mun gane kamar munafikan su shiga sojojin aliyu sai na alugo kuma su shiga wancan bangare ma na mako sai su yi sai su tashi da dare su rika kwada tsankaninsu da kobi kuma suna iya suna cewa wa'ancan sun kamu mu hari su ma wancan sai sun kamu hari suka tada wani daddare munafikai aka yi ta yi aka yi ta yi kuma a nan habbu sabar wa ummul mumini na aisha a nan ai ha aisha da dillawa ana tana busa raƙumi ne wasu kaje suka bige ƙafar raƙumi sai ƙananta ɗan abubakar siddiq shi ya tallabo ta aka ɗauke ta aka yi ta wani guri aka yi wannan yaƙi ne da sai a gane munafikai ne aisha da su ɗala da su zube suka koma makka aisha da ta komo maka har take cewa abdullahi dan umar me yasa ka bar ni ma na kuda ka hana hafsa el udan el uwa ce ka hana ta yake cewa ai naga kadgala ba alaiki rijulan wannan dalha da zubair sirri ya yake da lakta sun ce sai kin je sai kin je kin sulhun wannan amma da ita hafsa ai an so an so aje da ita ta kiya abdullahi bin umar ya hana ta kenan kuka yanzu an yi sulhu yaƙin me an yi sulhu yaƙin jama'a da aka yi sulhu yaƙin jama'a kowa koma gida da kowa koma gida kenan aliyu ya koma irako saura ma sun koma amma da yaƙin jama'a ai ba a yi ba da wa ma'awiya ma'awiya yana ina yana sha amma dai jama'a an yi mi an yi sulhu to da aka ƙare jama'a an yi sulhu ma'a wannan sayyidina ali da jallahu anhu ya komo gida da ya komo gida da ya komo gida sai ce to yanzu yadda za a yi manyan sahabbai duka don a gama hanyar kanun musulmi a yi halifa daya a je a yi ci gaba da yakokin kafirai a sanya kafirai cikin musulunci to wannan ku aibe yayi ba sai da halifa daya to ali bin abi dalibu an kare waki ati jamal da ya zo ya shigo garin busra a iraq da ya zo busira kuma aisha an raka ta da tsora sun ta yi makka to an kare wanda yana busira ya shigo wannan abin gazawatul jamal inna a shekara ta 36 daga hijira shekara ta nawa 36 daga hijira da ya shigo wannan busira sai ya ce to yanzu yanda za a yi tunda duk an yi sulhu da manyan sahabbai da komi a gama kai ga halifa ɗaya ali bin abi dalib ya ce to yanzu zai a samu wani a aika shi ya je ina sham ya je gurin sayidina ma'awiya radiyallahu anhu ya ce mai dimman yin sahabai sun yi mubaya'a ga ali bin abi dalibi shi ma ya zo yi mubaya'a a zo a ba hanya guda sai aka samo jariri bin abdullahi aka samo wa sai aka samo jarir bin abdullahi jarir bin abdullahi sai zo cewa sayidina ali ya ce ana azhabu ilaihi ya amirul mu'minin fa inna baini wa bainahu wuddan ni na iya zuwa gurin ma'awiyar da wannan takardai in ba shi labarin abin da aka yi an yi sulhu an yi menene ya zo ya yi mu baya domin ma'awiya da kai soyayya tsakankaninmu ma'awiya kuma mutumi na ne sai aka tashi sayyidina ali ya takarda da sayyidina ali ya takarda min amirul mu'minina zuwa ma'awiyar gwamnan sham a cikin takardai sai ya nema yace ya zo ya yi mubaya'a ya mai mubaya'a na shugabanci yanzu manyan sahabai sun gama kansu an mai mubaya'a shi ya yi tsora ya zo ya mai mubaya'a da aka je jarir bin abdullahi albajali da ya kai takardai ya kai wawa da ya kai wa ma'awiya ma'awiya da ya karanta takardai sai ya kira amur bin asi shi ne manyan kamar prime minister in shi wanda babban abokin shawarar shi sai ya kira amur bin asi sai ya tambaye shi ya ce ga takarda ta zo daga aliyu bin abi dalibi yana nema mu mai mu baya'a an sun kare gaza wata jamal ya ka gani sai amur bin sai ce a'a ban mu mai mu baya'a sai an hudu waɗanda sai kashe usman to rike wannan magana kaga shi ma'awai bai ce ba shi yana san halifa me yace bai mu baya'a me yasa bai mu baya'a sai an hudu waɗanda suka kashe usman kenan sai da yake faraja a jare fa aha bar hudu makalu sai jarir sai ya komo sai ya gaya ali bin abi dalib ya ce ma'awi ya ce bai mu baya in ka gaya mu baya sai an hudu waɗanda sai kashe usman bin affan zai mu baya to ya za'a kenan aka yi tambara sala a nan ka rike karatu ɗaya a gabazan hudu shi a takardar ma da aka je ya sa min amirul mu'minina aliyu bin abi dalibi ila mu'awiyah bin abi sufyan wali sham sai mu'awiyah ce ai ba mu yarda kai halifa ne tunda ba mu ba mu baya kuma abin da yasa mu mu baya ba saboda ba kalifancin ne muke so sai ka hudo waɗanda suka kashe Usman to zaka ga wannan abubuwan da annabi ya faɗe su lokacin da aka zo za a yi sulhul hudaybiya da aka zo sulhul hudaybiya da ƴan makka ne da da 'yan maka da wani sahabi ne wanne ne zo yi wa ki'an maka suhail suhail bin amurko da abu sufyan ba an zo a yi takarda ba da aka yi takarda sai aka rubuta mi mai muhammadu rasulullahi da kuma suhail bin amurko sai suhail ya ce lau a rafi na annaka rasulullahi ai ma katallaka da mun sa kai manzan allah ne ba za mu yaƙe ka ba sai annabi ya ce wa ali bin abi dalib goge rasulullahi sai ali ya ce ban hannuna bai iya gogewa sai annabi ya ce mai sa tu sabu bi musliha fa tuqbal kai ma wata ran zaka sami irin wannan dole ka yarda kaga yanzu shi ma same ta an ce kai ba amirul mu'minin a goge kaga kenan mu'jiza annabi kenan dama ya ga ali ya samu wannan to mu komo karatu kenan ina muke zu kallon abin ya kana kallo a tv ina muke an tura ba an tura jere bin abdullahi ko ya je ne mimi ma'awiya ya yi mubaya ma'awiya ya yi shawara ya yi shawara da amur bin asi sun yanke shawara akan ba za su yi baya ba amma dai ma'awiya ba san khilafa be me ya sharɗi ma'awiya sai an hudo waɗanda suka kashe usman suna neman dammu usman to a nan sai aka yi ta murasala tsakankaninsa a tura a zo a tura ana nan a ƙarshe dai kai abin dole sai an fito sai ali bin abi dalib ya fito da kanshi daga busra zai je sham don ya nema su yi mu baya sai labari iske ma'awiya sai jina ma'awiya da jallahu anhu shi aka ce ga ali bin abi dalib ya fito da runduna kaza sai su amur bin asi suka ce kai ma fito da kanka shi ma ya fito shine sai aka ga mawqi'atus saffaini shine yakin ake ce mata mawqi'atul saffaini kenan ita ce fitina ta biyu bayan mawqi'atul jamal sai ta kasance mawqi'atul saffaini ita ce fitina ta biyu aka yi ta shekara ta 37 daga hijira to a wannan saffaini siffain bisin siffaini a wannan yakin na siffain to anan an yi ta sun yi ta yaƙi tsakankaninsu kuma duk dama annabi ya bari an yi ta yaƙi tsakankaninsu a safai a ƙarshe dai sojawan ali radiyallahu anhu suka kusan rinjaye na ma'awiya a ƙarshe sai amr bin asi sai ba shawara a daga qur'ani a koma ta hakim sai suka daga qur'ani kamar daga qur'ani da daga qur'ani a koma littafin Allah ya hukunci tsakankaninmu da suka daga qur'ani a gawa ali sai ali ya ce ana aula bi zalika ni ne cancanta wannan yana abinda ake ni yanzu a bar wannan yakin mu je a diba qur'ani a hudo hujja a fasa yaki tsakanin mu sai mu aure ce ana aula bi zalika yace ya yarda wannan sai aka samu manyan sahabbai kenan su je su yi zama su ga wannan fitina ta waɗanda suka kiwa alimu baya suka ce sai an hudo wanda ya kashe Usman waɗanda suka kashe Usman da kuma ya za a yi a gyara ta manyan waɗanda suke shawarai hoton ma'awiya da kwai amur bin asi hoton ali bin abi dalib da kwai abu musar ash'ari da sauran kuma sahabbai manya na zamanin amma dai ka lura gani wannan tun daga yakin jamal da muka yi bayani da safayin dinnan manyan sahabbai duk warewa suka yi ba tsaya a gurin ba kaɗan ne daga cikin sahabbai duk tayya suka yi suka izawa gurin fitinan ma tunda annabi ya ce da kwai fitina da zata zo wanda bai shige ta ba da wanda aka kashe shi yayi alheri da wanda ba su shige ta ba sai abdullahi bin umar su duk ba su shiga ba ai can ba lokacin da aisha ta wuto jamal ai abdullahi dan umar hana hafsa ta wuto to duk mun ya sami ba su wuta ba kenan yanzu ai na miki an zo za a yi ayi komite na na tahkim shi ne ake ce mai tahkim ayi komite na tahkim can da kwai amr bin asi nan kuma abu musa al-ash'ari kenan tunda ayi komite na tahkim kenan me za ta yi mizai sulu zai ko kenan yaki sai tsaya sai aliyace zai shiga zai kuma ina busira ma'awai kuma ina sham ali bin abi dalib da ya koma busira to da wannan su almajiran wannan zuhu wai sar'a ne suka fara kuma hadisi daga nan sai suka fara bayyana sai suka ce su busira rabar da wannan sulhun da aliyayi kawai yaki za a ci gaba ya za a yi a yaki ba ganima ba bayi ba kaza kawai wannan sulhu babu shi sai suka je suka yi wurinsu wani guri wanda ake ce mai harura suka tsaya a can suka yi tsaya a wani guri wanda ake ce musu harura kenan kaga sun yi eh sun bangare sai suka bangaro daga kotan ali sai suka je guri suka tsaya suka ce su wannan sulhu ba su yarda shi ba an taba yaki ba ganima an taba yaki ba bayi an taba kaza an taba kaza shi kuma awai bin abu suyan ya koma ko yanzu kenan sai rikici ya tsaya a kotan ali yaya ne za a yi da wa'annan kenan su ne su ma a yi takarda a zamna da su a yi zamna da su su su ne nan a yi hadisun da makaranta kamar ci gaba kuma hadisun sai ce ai annabi can mu kuma yanzu koma za mu yi zamanin annabi sai mu kuma annabi da yana raba ganima ko fa ja'ahu sai wani namiji ya zo mai fa qala idil yace annabi kai fa innaka la ta'dil annabi baka yi adalci ba ga wata ruwa yace ya muhammad yi adalci ko sai annabi ai ali bin abi talib yace bannin yake kai shi ko sai annabi yace bar shi fa inna haza ma'a ashabul lahu wannan yana da wa'ansu almajirai au fi ashabul lahu ko kuma zo an sa almajirai su zo baya yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani qur'ani bai huce makogwaran su kenan kaga ai annabi ya ce shi wannan mutumin mai sunan zuhuwai tsara da za a aiho an su almajiran shi to kaga almajiran nashi kenan shine sai aka same su zamanin zamanin ali zamanin ali kuma dalilin gazawatul sufail to kenan suna ina suna harura ko ali yana busira ma'awu yana sha to suna nan su a zahiri daga kagansu kai guda ne amma dai annabi ya ce yakinsu da an salladan yakinsu da mutum zai hasa komai rika yafasu daga cikin siffarsu annabi ya ce ya karɓunar ƙura'ani dama in sabi yanayin da ake gane suna karanta alƙura'ani ƙura'ani bai huce maƙogwaransu suna in ka auna sallarsu da sallarka zakare da sallarka in ka auna azuminka da azuminsu zakare na azuminka amma da duk da wannan ya huruju na min addini kama ya huruju kama suna wuta daga addini kamar yadda ka san kibiya halba ta bata komawa a siffa in ka gansu zaka gansu ga sunan ga gemu sun cika ga alamar goyinsu nan haka alamar sallah yadda ka san goyin rakumi kwana suke suna sallah suna kwana suna azumi kuma dukansu ƙura'a ne mahaddatan ƙura'ani ne su duka mahaddatan ƙura'ani ne to amma dai sharril bariya ne mafi sharrin al'umma ne kenan a zahiri su baka auna imaninsu da imaninka kwana sallah kwana azumi karantar ƙura'ani kawai haka suke amma dai kuma su kashe musulmi dan uwansu musulmai da shi komai ba sai su shiga masallaci su kashe ku su barka cikin mutum su yi komai bai mai da su komai ba amma dai a siffa lahiya ne su waye yanzu a yanzu da kwanci su waye yanzu to kaga yanzu ai su ma ɗan horkon su in kai nila ai zai ga a imani da komai su ci da bino su tsaya daji zai ga ai mutanen kirki ne suna kabara suna ne suna kashe musulmi to su ne wannan to su ne duk karni-karni sai an hudo su wanda in kaga kwana ce yana sallah yana azumi yana menene amma dai abin da huce wannan ba to muna ina eh su su sun tare a ina harura harura ko to da suka tare a nan a ƙarshe ne sai abdullahi dan abbas sai zo cewa Ali bin Abi Dalibi a aika shi gurinsu ya je musu nasiya a aika shi gurinsu su kuma dubbinai ne ba a ɗaya wasu wajen dubu sha wani abu suka tare kawai suna kwana suna sallah suna karanta alkur'ani abdullahi dan abbas ya ce a aika shi ya je musu wannan ga ruwa imam ahmad dogo ruwa ita ma ala ibnu abbas radiyallahu anhu lamma harajat harawiya ijtama'u fi dar wa hum 6000 na farko kenan hum 6000 dubu shida ataitu ali na zo gurin ali bin abi dalib fa qultu nace ya amirul mu'minina ya shugaban mu'minai abrid bi zuhur ka dan dakar ta sallah azhar la alli ati haula'i ni ina so ka aike ni gurin wa'ancan hawarishin fa ukallimuhum in je in musu magana ko sun komo kan hanya sai ali bin abi dalib yace inni ahafu alayka ina tsoro akan ka kakkaje su ma su kashe ka kai ma su kashe ka qultu kalla ibn abbas yace a ana ji ibn abbas yace fa harajtu ilayhim sai na huta zuwa gare su wa labistu ahsana ma yakunu min al-hulal na samu kaya na kirki na sa kamar yasa kaya na kirki yasa yayi ado yasa kaya na kirki ne da yazo fa ataituhum he na same su wa hum mujtami'una fi darin suna guri guda wa hum qa'iluna nazo lokacin qailula suna baccin qailula ma fa sallamtu alaihim nay sallama a gare su shugabannin su suka zo fa qalu suka ce marhaban bika marhaba muna sanni da zuwa yawa ya ibn abbas amman annabi da suka mai sanni da zuwa ma daga can wadan zai kai sai ya ce fa ma hazil hulla wanda sabbin kama da kasa ya fa tunda su ai kai ɗaya da suke ga ba ma hazi hulla wanda sabbin kama da kasa kenan ka hawa da ma munazari suka ce wanda sabbin kama da kasa ba tunda ibnu abbas ya ce na same su duk da kaya wanda suka sha wanki tsakin kaya don gudun duniya kuma na same su guyoyin su ba su ɗaukar su saboda kwana sallah na same su fuskar su nan duk wannan abin sallah ne da cike da gemu haka da same su da ya je ma yi adan kirki suka ce wannan kayan wadda ka sa kai amma manzo Allah ka sa wannan kayan ke na san duniya kake sai ya ce musu na ga ai annabi yana sa yawa ko bai cin wannan ulman harama zinatin lahi wa haramta adan Allah to an wuce wannan sai suka ce to me zo da kai sai ce na zo ne mu magana akan wannan mushkila da kuke ciki sai wa'ansu bangare suka ce a shurare shi wasu bangare cikin suka ce ka a shurare shi a ƙarshe dai sai su hece musu na zo muku ne daga gurin sahabban manzan Allah na daga muhajiri na wal ansar don in ba ku labari in sanar da ku wannan kwan muhajirin da ansar su ne suka zamna da annabi su ne wahayi ya sauko a gurinsu ko kuma duk sabbin shiga musulunci ne cikin kuma babu wani sahabi babba su kuma a gaban su wahayi ya sauko su ne qur'ani ya sauko a kansu suka zamna da annabi su suka aiko ni in yi magana da sunansu to me yasa kuke wannan abubuwan da kuke yi kun ki mu bai'a kun kote menene hujojinku da Ali sai suka ce da kai abubuwa guda uku wannan abubuwan guda uku shine yasa basu ba Ali ba kan su ga mai wannan shi a ruwaya hadisi sai Abdullahi dan Abbas yake cewa ataitu qauman la ara qauman qattun ashaddu ijtihada minkum nazo wajen mutane wanda ban taɓa ganin mutane masu kokarin su ba na addini ban taɓa ganin masu ƙoƙarin su bane addini yace minhum mashamatun wujuhum yace duk kuskokin su da kai alama sallah min sahar nan dan kwana sallah wa kana aydihum wa rukubuhum safinun ka allahum wannan kwaburun su guyuwoyin su da hannun su nan duk sun yi kaushi faso na sallah yace wasiyabahum wa qumsuhum murahhasa kayan da suke sayya ma kaya ne wanda sun sha wanki saboda gudun duniya wai a cikin ruwa sai ba da yadda suke kenan kaga karshen karshen zuhudu to sai aka zauna za a yi za a yi za a yi munazara ko sai ce he abla daba sai ce ahabiruni ku bani labari ma za na kirta an ibn ammu rasul wa sihiri wal muhajirin wal ansar mi sahabbai da sirikin annabi ali da khalifa mi suka muku kuka zo kuka tare ana sai ce to sai suka ce to abubuwa ne guda uku abubuwa guda ukun nan ku haɗe su yi sai suka ce na farko ya yi ta hakim shi ko ma hukumu illa lillahi ai ba kamar ba suke allahu akwai allahu akwai ya yi ta hakim me ya yi ta hakim ai a gaza watil ijaba safayin aka ce aibi aka ɗau ƙurani ko aka ce a hudu wa'ansu su zamna su yi sulhu ko aka mai da kenan sulhun zuwa ne mazaje to sai suka ce ba mai rawa ai hukunci gurin Allah ake mai da shi ba gurin wasu mazaje ba to suka ce na biyu ha suka ce na biyu ai ya goge kai shi daga amirul mu'minina lokacin da yawa mu'awiya letar da mu'awiya ce ba amirul mu'mine ne ba ai ya yarda to in ba amirul mu'mine ne ba kenan amirul wane ne kenan amirul shaytan ne eh na uku an yi yaki ba ganima sulhun da aka yi na sulhun da aka yi na lasin bai kenan ai ai sulhu ko to me yasa an taba yaki ba ganima in yaki ba ganima kenan me yasa yake su kenan musulmi ne ne ya yaka sai saka ci huje shi hujja nawa fada su da bidabi ne an yi tahkim ko me tahkim an mai da shari'a zuwa mazaje na biyu ya goge kai shi daga to in ba amirul mu'minin ne amirul wane ne na uku an yi yaƙi ba ba ganima to sai ce musu to kun yarda yanzu wannan abubuwan guda uku idan na ba ku hujjoji a alkur'ani tunda ku mahaddata ne kun yarda sai suka ce eh to na farko ne ne ta hakim sai ce ta hakim ya bai da shari'a ya ce maza su yi ta ya ce buga alkur'ani ba saboda can wanda zai je haji in ya yi farauta aka ce duk abinda kan farauta zaka bada to sai aka ce wanda ya da farauta da abu ɗan ƙarami ba ta aka yi ba a kama zaje guda biyu su diba su yi adalci eh ya kun bihi zawa adalin minkum ya ce to Allah ya mai da a- shari'ar mazaje a kan ɗan ƙaramin abu ma na nami na farauta ko balle don an mai da shari'a mutane a kan ya zub da jinin musulmi kuma yake buku gaba Allah alƙur'ani ya ce mace da miji in suka yi menene suka yi saɓani fa ba a sa'adan? eh to kenan in bace da miji suka yi sabani a ka daya daga iyalansa daya daga iyalansa su ga musu yi su yi sulhu kenan Allah ya mai da hukunci gama aure ma ga mazaje kuma balle wannan babban abu na jinin musulmi cewa mai da ba mazaje su yi shari'a sai suka yi shiru wannan kalli wanda sai suka yi shiru sai wacce kuma fa ma saniya sai ta nawa ya goge ya goge sunan shi daga daga halifa ina ne goge sunan shi daga daga halifa da lokacin da aka mai letrin an ce min amirul mu'minin ali bin abi talib sai suka ce ai mu ba mu baya ba sai dai a ce daga ali zuwa muawiya sai ya ce musu to buku gaba zamanin hudaybiya lokacin nan ba a san da ko ba wani bai shiga musuluncin ba a hudaybiya da aka zo hudaybiya da yan quraish suhayl da abu sufyan da suka zo za a yi sulhun hudaybiya da aka yi takarda aka rubuta takarda aka ce wannan sulhu ne tsakankanin muhammadu rasulullahi da suhailu sai yan maka suka ce da mun san kai manzan allah ne ba yaƙe ka ba sai annabi ya ce wa ali ya goge sunan rasulullahi to da annabi ya goge sunan shi na rasulullahi allah ya goge shi rasulullahi to kuma annabi ma ya irin wannan balle ali da magana sai na nawa wanne ne an yaƙi sai ce musu ai aisha umul muminina da ita aka wuto gaza wata jamar ita kuma ai uwarku ce mutum ya taɓa mai da uwar shi wani abu in kuka ce ba uwarku ce ba kun kafinta in kuka mata wani abu kun kafinta domin aya ta ce wa azuwa juhu to ina wata hujja kenan kaga ka da sa'a munazara to dai ka da sa'a wannan munazara sai aka samu wa'ansu daga cikinsu sai suka sai suka bi shi suka dawo amma dai aka samu wajen dubu hudu suka tsaya eh sai ali bin abi talib ya ce musu da sharadi duk wanda kuka taba tunda shi ali sayyidina ali yana bin abin da hikima ne sai yake kama su da hujja ba an yaƙe su ba sai sun yi abu na in kuka taba wani ko kuka yi wani abu ko kuka yi wani abu wanda ya saba shari'a ya ka ku zami su kuma sauran sa- sauran mutanen ali suna so a je sham wajen ma'awiya ana nan ana nan da suka shigo wani firka daga cikin suka zo wani gari sai suka kama wani dan sahabi wani abdullahi bin habab bin aratin suka kama shi suka kashe shi suka kashe shi suka barka cikin matar shi da ciki umul walada lahu kamar yadda kaga ɗan boko haram da yin suna a yanka inda irin wannan ne haka suka wa abdullahi bin habab bin aratin amma ne lokacin da suka ka habba wani daga cikin su wanda ya tuba yake bayani lokacin da suka kama habba bin alatan suna tafiya sai suka huce wani gona sai wani dabino guda uku guda dabino ya hadu sai wani daga cikin hawari shi ya ci dabino sai wani hawari shi ya shaƙe wai ya ci hudu haram haram kace dan i- idan wani zahiri gida sai wani imani to daga wannan kashe abdullahi bin habba bin aratin inna daga nan ne ali bin abi dalib ya bada oda a yake su sai aka fito ake yakin hawarish kenan sai aka bar can yakin wa abin abu sanke sai suke yakin sayyidina ali sai yake yawan yakin hawarish yake yakin su yake yakin su su kuma taurin rai gare su kuma babu tsoro kuma ga su in ka gansu ka jera musulmin na kirki nan ka aje su daga nan ka ce ka kalli siffa su zaka doka kwana sallah in kaga sallar su su da ake cewa in kaga sallar su kare na sallaka in kaga azumin su kare na naka in kaga kaburin su dukkan kwana sallar su kenan sayyidina ali yayi ta yakin su yayi ta yakin su har dai a ƙarshe su ne ƙarshen sai kashe ali bin abi talib a ƙarshe suka yi shawara suka ce wannan fitinai wanda ya kawo ta sayyidina ali ne da muawiya kawai a samu a kashe su suka yi randebu guda uku daga cikinsu ɗaya ce je busra ɗaya je sham suka ɗauki randebu kamar ce ranar kaza mu je mai a tatta mu kashe su kamar wani abubuwan daga ana yi wani yanzu duk daga can su ne hawata haka suka je suka gama wani ya je garin ali wani ya je garin mu'awai wani ya je garin amur bin asir ce wani uku a kashe su sai aka samu nasarar kashe ali bin abi dalibi hawariya su suka kashe shi to daga nan fitina ta tsaya ba ta tsaya ba har aka zuwa a ɗauki halifa an kashe aliwa doke halifa hassan ya doke halifa da hassan dan aliyu ya doke halifa aka mai mubaya sai hassan ya ce a'a na barwa muawiya ba dan tsoro ba dan a gama kan musulmi damun kuma kullum annabi sallallahu alaihi wasallama in hassan yana bisan shi sai ce wannan shi kan nawa za a samu al'umma tana sabani yazo ya gama hankalinsu kaga hassan yayi mi ya gama hankalinsu kenan wannan fitattun da muke wadi duka an yi su mu ji hawarij su kare ba dai haka zo har daular umawiya aka yi ta yi aka yi ta yi har ila yau mun haza duk karni karni sai sun mutu hawari kenan wannan su ne bayanin su ya su ne wannan farkon su kenan a irana inda annabi sallallahu alaihi wasallama yana raba ganima yaki kenan shi shugaban nasu zuhu waisara kamar ma zuhu waisara ya zo yawa annabi tsagairar jiki kenan shine annabi yake ce annabi yake cewa yana tare da wa'ansu almajirai za su zo baya suna karanta alkur'ani alkur'ani bai hucewa makogwaransu in ka kalli sallarsu ta kai kare na taka in ka kalli azuminsu sai kare na naka amma dai suna fita daga musulunci kamar yadda in an halba kibiya take fita ya ce in ka gansu ga sa'idu wannan sa'idu abi sa'idu hudu ne ke cewa in ka gansu a siffa ba ka ce ba su ne kawai zaka ɗoka ga sun cika gemu haka ga nan kinsu duka baki kirin ga gwiwa su faso ga kaya ba su sa sabbi sun tsaki ga ba su cin abinci da bino uku to amma dai kuma ba su adawa da da kafirai sosai sun yi adawa da musulunci bai hana su shigo su shigo mi masallaci su kashe musulmi bai hana musulmi suna sallah su kashe su bai hana kana la ilaha illallah la ilaha illallah sai yanka ka hawarja kenan wannan duk annabi ya faɗe su kenan wannan ka auna su ne ne yanzu ma namu wanda a ta ka ɗauka na boko har na farkon na aika kalle su suna la'ila illallah suna kabara da siffa ai zan kawai mutane kirki ne ya rike asoki yana haka yana kabara yana menene ai ka ƙari gani mai imani to wannan kenan kakansu su ne zuwa waisar wannan kenan annabi ya faɗi dama za su zo su yi kaza su kashe al'umma su yi kaza su yi kaza da an faɗi da wannan wata aƙida ta tsahin kai irin wannan duk su ne sai mu koma fasar hadisi kuwa fasa tashi kenan wannan hadisi da muka yi shine asalin hawari amma dai sun kenan a kanin labari sun bayyana kakansu ya bayyana sai annabi ya hudu a gaibi ya ce za su bayyana ko amma dai su bayyana lokacin al'umma tana saɓani kuma wani abu da aka ga rikicin ma'awuya da sayyidina ali ne ke kusan gaskiya sai annaba a hadisi ya ce ihda da'ifatai ne ala sawab ita ta yake su wadda a cikin firkar musulmi guda biyu da suke rikici wadda take kan gaskiya ita zata yaki hawari sai aka kuma ali bin abi dalib ne ya yake su to lokaci mu fasa ta hadisi an jabir daga jabir dan abdullahi ansari kale yace kanar rasulu ma'aikin Allah ya kasance yomul hunaini ranar hunain bi irana a can irana kenan ya kuma daga yakin hunaini aka tsaya irana a raba ganima wa tuburu muka ce tuburu shine zinariya dutsen zinariya wadda ba a nalka ta ba wa tuburu fi hijiri bilal zinariya tana bisa cinye bilal wa huwa yaqsim annabi yana raba wannan ganimai fa ja'ahu rajulun sai wani namiji ya zo gurin annabi fa qala sai yace i'dil annabi i adalci kaga tsayar ce jihar annabi fa innaka la ta'dil domin kai annabi baka yi ba adalci ga wata ruwa ta ma ya muhammad i'dil ka sake wannan faƙala sai annabi ce wai laka kai canka faman ya adil izalam a adil wane ne zai adalci in ni bai adalci ba ƙala umar sai umar ɗan haɗab ya ce da'ani annabi a bar ni adrib unku hazal munafiq kun bige wuyan wannan munafikin faqala sai annabi yace inna haza shi wannan namijin ma ashabi yana tare da wa'ansu almajiran shi da su zo baya ya qara'una alqur'ana suna karanta alqur'ani wala yajawiz taraqiyahum alqur'ani bai hucewa makogoran su yamurquna min ad-dini suna huta daga addini kama yamurqu sahama min ar-ramiya kama yadda an ahalba kibiya ba ta dawowa kenan ga ruwaya abu sa'id al-khudri sai aka ce wa ja'a rajulun zuhu waisar su da shi kenan kaga sai aka ce suna zawa kenan ba su bayyana ba sai zamanin wa shi annabi ya ce almajiran shi suna zawa amma dai almajiran ba su bayyana ba sai zamanin shekara ta 37 da hijira a wani yaki gazawatil sifaini to kuma daga wannan ila yau muna haza kullun da kuwa a zahiri menene musulmi ne za su gwada sun yi kama in ka kalli ibada su tahima to amma dai annabi ya ce kuma cikin yakarsu da kwai lada su ne ake ce musu alhawarijawa masu akidai hawarijawa to a takaitar takaitawa ne karatu duk wannan abubuwan wanda aka yi sai ka ɗora dokan mai risala kullum doka abi zai da irawa ne yanzu mun jama aliyu ya huto ma'awai ya huto dalha zubairu sai wa kabba an ma shajara bainan mutu abinda sahabbai suka yi kai shiru yayi karhin ka annabi da man ti sai da ya wadi dukkan wannan annabi ya wadi musu abu yuzu annabi za a yi kaza za a yi kaza duk ya wadi to wannan abu kadariya ce sun yi ta amma dai ba kirija ba gurin wasan makaho ne ba sai ka ce wa kaffa an ma shajara bainakum a yi shiru abin da ya wakala tsakankanin sahabbai dan su wanda ya ciyar da tafin hannu ya hina mu sun hi ya hina mu yanzu wanda ya ciyar da dutsen uhudu kenan ba ɗaya muke kuma duk wani abubuwan annabi ya wadi haka shi usman din da muka ce fitina ta fara fitina musulmi daga ina ta fara muka ce da kashe usman to hatta kashe usman din annabi ya wadi usman wata ruwa na wahala a madina sai an da sai usman ya zo sai rije wani bai gude ne ruwa ne wahala a kai sai wani bai hudu ya da rijiya sai ke abka kudi yake abka kudi sai umar usman bin affan sai yazo ya kara mai kudi sai rije sai annabi ya ce mai bai ta annabi ya mai adda sai ce wata nan za a na kashe ruwa rijiya ne to shekarar da za a yi fitina a kashe shi aka hana shi sharuwa to kaga duk wannan annabi ya hudu ko kuma sahabban wanda aka kashe ammar bin yas ammar bin yas shi ma ba kashe shi aka yi to wanda sai kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma tana yace tun lokacin da ake wannan handak wannan ginin wannan ginin dutse da za a yi wannan gazawatul handak lokacin da ake wannan ginin amma yana sa da diga annabi ya ce mai wata al'umma bagiyar suka shiga za a kashe ka al'ummomi guda biyu suna sabani amma dai wanda suka shiga waɗanda ba su ne kan gaskiya ba kuma ka samu a yakin aka kashe amma to duk irin wani da kuma duk cikin sabon duk annabi ya gaya musu za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da wani amma dai duka hatta aisha umar mumin da muka ce jamal da ta komo cha ta yi wa abdullahi dan umar me yasa ka bar ni naje yace qarra aitu galaba alayki rajulan naga wannan mazaje guda biyu dalha da zubai sun rija yake aisha da tayi nadama tace ka ba kana el uwarka hafsa ni ka bar na tayi to kaga ita ma kuma duk annabi ya faɗi wani abubuwa akan abin da take yi kenan wani abubuwan mu'ujiza ce ma ya tabbatar na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma mu ajiye kawai wa kafa amma shajar bainakum sai mu tsaya daga nan da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu